الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabat ya goma sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sake haɗuwa a wannan majalisi mai albarka ci gaba da darasinmu da muke a wannan littafi مع الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نا عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله من رضوان الله سبحانه وتعالى من موافقة أشكين كرات الزاني من أشكين كتاب النكاح bayan da muka ci bayani akan wato waɗanda suka haramta a aura darasin da ya gabata ƙarshen su an fara bayani akan al'ankihatul fasida wato aure wanda yake ɓatacce dama bai ginu ba na farko an ambata mana nikahu shigar mun yi bayani a kansa mun ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da shi aure ne wanda yake fatacce na biyu daga cikin auren da dama bai kullu ba fataccen aure ne shine nikahul muhallali ko nikahul muhallili auren mai halattarwa shine wanda bahaushe yake ce da shi auren kisan wuta mu a nan yankin haka ake faɗa ko kuma auren hura wuta shi ma asalinsa in an yi dama aure ne wanda bai kullu ba shari'a ba ta san shi ba dama bai gidu ba in har ma an san an yi shi kawai za a raba tsakaninsu ne ba a jiran ya ce ya sake ta malai ce wa an yi tazawajal mutallaqata talatan ba'da inqida'i iddatiha shine mutum ya auro wacce aka sake ta saki uku ai wanda aka sake ta har sau uku Qur'ani ya nuna ba ta halatta ga wanda ya sake ta sau uku nan har sai ta auri wani shine irin wannan auren da yake batacce mutum ya aure irin wannan matar bayan ta kammala iddarta summa yutalliqaha sannan kuma sai ya sake ta dama tsarin da aka yi kenan ba dan komai aure ta kuma zai sake ta ba ya sake ta litahilla li zawjiha al-awwal wai domin ta halatta ne ga wancan mijin raba tsakani kawai ake yi ba wai aure ne wani malin cewa hazan nau'u min az-zawaji kabiratun min kaba'ir al-ithm wal fawahish wannan nau'i na aure babban laifi ne daga cikin manya-manyan zunubai manya-manyan alfasha la yajuzu auren baya halatta sawa'un sharata zalika fil aqli rashin halaccin nasa ya hada da cewa mijin da zai aure ta da ita matar da za a aura don a halatta ta ga wani dama sun sharɗanta haka tun lokacin da za a kulla an yi da sharaɗi ta ce to ita fa zai aure ta ne bayan ɗan wani lokaci kuma kaɗan wata ɗaya ko abin da ya kama da haka ya sake ta ta koma gidanta na baya in ya yadda da haka ko da an yi wannan sharaɗin ɓataccen aure ne aw ittafaqa alaihi qabla al-aqd ko kuma dama sun riga sun yi yarjejeniyar tun kafin a kulla auren kun sa akwai bambanci tsakanin sharaɗin da aka kulla kafin da kuma sharaɗin da aka kulla lokacin kafin shine dama sai a shirya sharaɗin a haka yanzu kuma shi lokacin auren yana nan a kansa amma dai aure ne wanda yake fasidi bataccen aure shari'a bata san da shi ba bata kuma amince da shi ba wa an uqbata bin amir haka nan hadisi ya zo daga uqba dan amir Allah yarda da shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ala ukhbirukum bit-taysil musta'ar bana ba ku labaran bunsurun aro ba a taisul musta'ar bunsurun aro an zo an yi aron bunsuru ƙalu suka ce bala ya rasulallah eh ba mu labarin sa ya manzan Allah ƙala sai annabi ce huwal muhallilu shine wanda yake auren mace wai dan ya halatta ta ga mijinta na baya ya aure ta sai ya ɗan zauna da ita an san mu'amala ɗan lokaci ƙanƙani sai kuma ya sake ta dan ta koma gidan baya to annabi ce shine at-taisul musta'ar bunsurun aro sai ya biye da cewa la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine ma wanda yayi auren kisan wuta dan ya halatta mana bayan wal muhallala lahu da wanda aka aura masa matar da ya sake sau uku wai da haɗin bakinsa dan a sake masa ya aura shikenan al'amarin ya lalace masa ko ba haka ba Allah ya tsine masa annabi ya tsine ba to ina amfanin a aikata wa yake kai sakin shi yasa ba a san yin gaugawa in kuma haka ta faru to dole mutum sai hakura sai abin da shari'a ta zayyana hatta tanki hazaujan gairo har sai ta auri wani mijin da ba shi ba kuma aure wanda yake ingantacce ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda tace wata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani ko aka ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ne dangane da mutumin da ya auri mata wato wata mata ce mijinta ya sake ta ɗaiɗai sau uku kana kuma sai wani ya aure ta da ya aure ta ba abin da ya faru a tsakaninsu sai ya sake ta shi ne ake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin mijin bayan ya halatta ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la hatta yazuqa min usailatiha ma zaqa al-akhar har sai ya ɗanɗani zuma ta usaila tafkiri ne na al-asla zuma kenan sai aka kawo shi da ibara ta azzauku kamar yadda zaka ɗanɗana zuma ka ji zaƙin zuma to sai mutum ya kinaya ne anil jima wato har sai ya yi jima'i da ita ya ɗanɗani jima'i da matar kuma ya sake ta saki wanda yake don raɗin kansa kenan wannan yana kasancewa har sai lokacin da mutum ya auri mata don raɗin kansa ba don haɗin baki ba kana ya zauna da izama na auratayya ya kusace ta kusata na auratayya ko da ku sau ɗaya ne kuma dan raɗin kansa ya sake ta ba wai haɗin baki ne kuma dan nufin wai ta koma gidan na baya ba aure ne ake shi ingantacce aure wanda yake sahih to shi ne abin da ake nufi fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu ba ta halatta a gare shi har sai ta auri wani mijin da ba shi ba wani hadisi har ila ya zo an umar bana nafi'in an abihi أنه قال an samu daga Umar dan gidan Nafi'u maula ibn Umar ya jiyo daga baban nasa Nafi'u annahu qala yana cewa ja'a rajulun ila ibn Umar wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda fa sa'alahu arwajulin tallaqa imra'atahu thalathan sai ya tambaye shi dangane da mutumin da ya saki matarsa saki na uku fa tazawwajaha akhun lahu sai wani dan uwansa ya aure ta min ghairi mu'amaratin minhu ba da umarninsa ba wani dan uwansa sai ya aure ta ba da umarnin mijin bayan ba li yuhillaha li akhihi dan in ya taɓe ta sai ya sake ta kuma ya halattar da ita ga wancan dan uwan nasa mun gane bayanin shi mijin da ya sake ta bai sani ba ko ba shi ya umarni ba ya rabu da matarsa saki na uku sai wani dan uwansa ya auri matar amma shi da nufinsa in ya dan zauna da ita sai ya sake ta dan ta zama free dan uwan nasa ya sake aurarta to sai aka tambayi Abdullahi dan Umar akan wannan hal tahillu lil awwal shin ta halatta ga na farkon in haka ta faru qala la sai ce bata halatta ba ai domin ya zama almuhallila ne ko almuhallilu ya zama almuhallilu kuma wannan shi auren nau'in auren annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yi ba wanda ya haka ma Allah ya tsine masa kuma manzon ma ya biya masa da tsinuwa wato koda kenan mijin bai sani ba ko da matar ba ta sani ba wani ya aikata a matsayin haka to auren da shi wancan yayi bai yi ba to Abdullahi dan Umar ya ce illa nikaha ce. sai aure wanda kai shi bisa zaɓin kanka kana son matan ne da raɗin kanka kai bisa kwaɗayin ka aure ta kuma da ka aure ta wani dalili sai ya sanya mutum ya ji kuma yana so ya rabu da ita sai kuma ya rabu da ita to shikenan wancan na baya sai ya dawo Abdullahi dan Umar sai ya ce kunna na'uddu hadha sifahan ala ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin wancan nau'in auren na kisan wuta mu muna daukan sa a matsayin sifahan kamar dadiro ne ai an san dadiro ko wajo ko to yace mu a zamanin annabi muna daukan sa matsayin dadiro ne mutum ya zauna da mata kawai a matsayin dadiro shikenan ta zama matarsa ana ganin sa kawai yana wani abu ne wanda bai halatta ba babu aure tsakanin su to don haka da mutum zai kuskura ya irin wannan nau'in auren wai dan ya halatta ta ga wani sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka ga mutum ya irin haka sai su ga kamar yayi dadiro ne dan sun san auren bai halatta ba to kaji hadisi ne wanda yake ingantacce Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta cikin Irwaul Ghalil to da aka irin wannan nau'in auren a guje shi mutane suna yawan yin sa ko saboda son zuciya ko su ita wahalar da mutane a kan fatawa wai dole ana so sai ka halatta wa mutum abin da Allah ya haramta to waye saka shi je sake ta mutum ya saki na ɗaya ya saki na biyu ya saki na uku kuma ya zo shi yana ta shan wahala ya je can ya tsuguna ya fatawa ya je can ya tsuguna ya fatawa duk yana neman wai wanda zai halatta masa har ake samun lalatattu waɗanda ba sa tsoron Allah ba su karanta a ko ina ba wai sai su dinga faɗan wata ƙa'ida in an yi shi kenan ya halatta ko a ce a yanka abin nan wa sunansa a yanka rago a yi sadaka da shi ko a yi wane ne a yi wane suna irin wannan zuwa ƙauyuka har a ganin ma waɗansu suna yi jahilai a ina suka karanta rai wallahu adam wasu a ce irin wannan an yi shi kenan ya halatta ka san shari'ar da Allah ya gindaya mutane yanzu so suke su yi watsi da ita a hankali a hankali shay'an fa shay'a so ake a dinga canzawa shay'an fa shay'a wallahi mutane watsi suke da shari'ar Allah so ake a canja ta baka ga yanzu mata ba sa ta kaba ba wasu sai a dinga tambaya a ina mai aka samu wannan batu wai in an yi kwana 40 za a iya fita ana yawan tambaya irin wannan kaji mata suna tambaya wai in an yi kwana 40 za a iya fita wai ce muke an yi kwana 40 nafsin aya ne ya ambaci nafsin aya ne ya ambaci sai kin zauna wannan zangon والذين يتوفون ويذرون أزواجا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا حديث النبي كما يدون cewa in ku yanga ce a bisa rabin haka take amma sai ce wai kwana 40 wai kwana 40 ai za a iya fita to kwa, kwa wata wata hudu ne da kwana goma haka qur'ani yace auren kisan wuta shi ma bai halatta ba ba aure bane in an yi shi kaji dai dan umar yace in an yi dadiro ne Allah ya ba mu ikon kiyayewa na uku shine nikahul mut'a auren mutu'a shi ma aure ne wanda yake haramun in an yi shi bai kullu ba wa yusamma az-zawaj al-mu'aqqata ana kiransa kuma auren wucin gadi auren wucin gadi na dan lokaci ne wa zawaj al-munqati'a ana kiransa kuma aure mai katsewa wa huwa an ya'qida ar-rajulu على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو غير ذلك من الآجال المعلومة شين متين يقول أو رينا متشي كودي وني ده تك وني ده هذا قبته والسادي أزوا بعد ورانا ko kuma kwana ɗaya da zai iya ɗaukan wannan ma'ana ko al-yawm zai dauki ma'anan wuni zai iya daukan ma'anan kwana aw usbu'an ko kuma satuttuka aw shahara ko kuma wata guda aw ghayra zalika min al-ajal al-ma'luma ko ma wani wannan daga cikin wato ajali wanda yake sananne aka yanka shekara ɗaya ko abin da ya kama da haka an dai sa masa ajali an sanya masa lokaci an nikahu ila ajalin kenan to nikahul mut'a haramun ne bai halatta ba wa huwa zawajun muttafaqun ala tahrimihi aure ne wanda an yi ittifaki cewa haramun ne wa idan aqada yaqa'u batila imma an kulla shi to ya afku a matsayin ɓataccen aure ibn al-jawzi al-imam al-qurtubi duk waɗannan malama sun hakaito ijma'i na malamai akan cewa aure ne wanda yake haramun a shari'ar musulunci daga cikin hadisai waɗanda suka nuna haramcinsa akwai hadisin sabara حديث صبر قال لك شو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni da auren mut'a shekarar da ake fatuhu makka wace shekara ake fatuhu makka shekara ta takwas ta tara shekara ta takwas aka fito maka shekara ta tara aikin hajji aka yi na farko amma nan bai je ba ya shugabantar da abubakar shekarun da ya aika kuma ali bin abi talib a bayan sa ya karanta bara'a a musimul hajji shi kuma shekara ta goma ya je aikin hajji fato makka ya faru ne shekara ta ta takwas thumma lam nakhruj sannan ba mu fita a makka ba hatta nahana anha har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu akai akwai ruwaya har ila wanda ta zo ta ambaci amu autas wato yawmu autas yawmu autas da ita da fatahu makka da abu ne guda daya domin autas din wani bigire ne kafin a je hunain yayin da manzon Allah ya da zango a makka kuma sai aka yi advancing aka tafi ta'if a je a yaƙe ta shi ne ake kiran sa wata hunain wani waje inda aka yi wannan yaƙi to gab da hunain din akwai autas wasu kan ce autas wasu ce hunain amma hunain din shi yafi shahara to don haka idan an ce fatahu makka kuma annabi ya haramta akwai riwayar da ta zo annabi ya haramta wato yawmu autas to duk ɗaya ne da fatahu makka da autas duk abu ɗaya ne kamar yadda imamun nawawi ya ambata cikin sharhu muslim to ba waɗannan ne hadisai wanda suka tsaya na haramci ba har ilo akwai riwaya da aka daɗa samu daga shi sabra ɗin da wanda imam muslim ya rawaito ingantacciyar riwaya ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi nan ya kawo shi na bisikatul khabar ko ya ce amarna rasulullah sallallahu alaihi bil mut'ati amal fathi hina dakhalna makkata thumma lam nakhruj hatta nahana anha to muslim ya sake kawo wata riwaya wannan din ma riwayar muslim ce ta baya ita ma daga sabra yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana jawabi me ya saka shi saboda ya ambato saboda a lokacin ma shi yana tare da wata da suka yi mut'a to sai yake ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata musu bayan kwana uku da halatta musu yace ya ayyuhan nasu inni qad kuntu azantu lakum fil istimta'i minan nisa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya mutane ni haƙiƙa da na muku izini akan ku yi mut'a da mata wa inna Allah qad harrama zalika ila yawmil qiyamati to ku sani daga yau Allah ya haramta haka har zuwa ranar alkiyama faman kana indahu minhunna shay'un falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu min mimma ataytumuhunna shay'a duk wanda yake tare da wata da suke mut'a to ya rabu da ita ta tafi abinta kuma in har ya bata wani abu to kada ya ce kuma zai amshi wannan abu kaga wannan lafazin da ya ambata wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyama ya faɗe shi yawmal fathi ko amal fathi ko yawmu awtas kamar yadda yazo a wani bayani to ba shine farkon lokacin da aka haramta ba abinda imamun nawawi ya ambata wanda da yawa daga cikin malamai suna karkata zuwa ga bayanin nawayi saboda ya yi insafi akan yadda tarihin ya tafo akwai ruwayoyi masu yawa da suka zo a kayan batun mut'a tsakanin wanda suke marfu'ai da wanda suke mawqufai akwai ruwaya ta Abdullahi ibn Abbas akwai ruwaya ta waɗansu sahabban daban akwai ruwaya ta Ali ibn Abi Talib misali Ali ibn Abi Talib hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim yake ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da abubuwa guda biyu mu Khaybara Annabi ya haramta ya sa mai shelarsa yayi shela ran da aka yakin Khaybara yana hani akan abubuwa guda biyu wace shekara aka yakin Khaybar Na'am shekara ta shida shekara ta shida ta aihu da biya kai shekara ta bakwai shi ne aka yi yakin khaibar turan da aka yi yakin khaibar ali ibn abi talib ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi shela cewa allah ya haramta ma mutane nikahul mut'a kuma ya haramta musu luhumul humurul ahliya naman jakin gida ba jakin jeji ba shi wannan halal ko yanzu ka samu ci kayanka me zane zanen nan eh jakin gida wannan dai namu balidi shine ba a ci to don haka sai malamai suka ambaci cewa mas'alar ita mut'a halaccinta sau biyu ne haramcinta sau biyu gabanin ayyakin khaibar ta zamanto an halatta lokacin da aka yakin khaibar ran da aka yakin khaibar aka haramta haka aka ci gaba da haramci har sai lokacin da aka je fatfu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki ambatan halacci bayan kwana uku sai ya haramta kamar yadda ya zo a cikin wannan ruwaya ta sabba to don haka halaccinsa sau biyu ne gabanin khaibar yawon khaibar haramci haka kuma ya istimrari har lokacin da ake fathu makka yana haram lokacin aka halatta kana kuma sai aka sake haramtawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa Allah ya haramta shi har zuwa ranar alkiyama to sai zaman to lokacin da ake fito makka wannan haramci da ya zo wala Allah waɗansu sun riska wasu ba su riska ba misali abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara masa yarda an rawaito daga gare shi yana ambata cewa ana mutu'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama ambata yace da abubakar har sai lokacin Umar ibn Khattab yayi hani akai ruwaya ce ingantacciya wanda an same ta Abdullahi dan Abbas ya fada ruwaya ce wanda Imam Muslim ya kawo ta ta amma me dan Abbas yake nufi anan malamai sai suke ambai cewa dan Abbas bai riski hanin da aka yi ba mun fahimta dan Abbas bai riski hanin da aka yi amal fathi ba musamman kasancewar ɗan Abbas a lokacin yaro ne ba mata yake da bukata ba a lokacin da aka yi fatihu makka lokacin bai wuce shekara tara ba kaga yana ɗan ƙaramin yaro kuma a wannan lokacin ne ma shi aka samu aka yi hijira da shi da an ana su tahowa da shi da mamansa sai a lokacin ne babansa Abbas ibn Abdul Muttalib annabi ya haddasu akan hanya suna ƙoƙarin yin hijira sun zo kusan madina annabi shi kuma ya fito zai tafi yaƙi makka sai ya ce iyalinka ba su su tafi gida su ƙarasa madina kai kuma juya mu koma da kai so kaga ba zai iya idraki ba ce suka yi inganta cikin wayar turmudi ali ibn abi talibin ya samu abdullahi dan abbas yana ambata halaccinta ya masa kashe ya ce ka sani manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da auren mut'a yau mu khaibar don da aka yakin khaibar to wannan shine abin da ya inganta har ilau a wata riwaya ta Imam Tirmidhi wanda aka samu ta ta hanyar Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri ya samo shi hadisin yace Khalid ibn al-Muhajir ibn Saifillah Khalid ibn al-Muhajir ibn Saifillah ya zama jika nawa kenan jikan Khalid ibn al-Walid shi dan gidan Muhajir ne Muhajir kuma dan gidan Khalid ibn al-Walid to yake ba mu Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri labarin ya kasance yana zaune a wajen wani mutum bai ambaci sunan mutumin ba yana zaune a wajen wani mutum sai wani mutum daban ya zo yake masa tambaya dangane da mut'a sai wancan mutumin ya bashi fatawa ya ce ta halatta lokacin da ya ambace ya ce ta halatta akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi Abdurrahman ibn Amrat al-Ansari daga cikin mutanen Madina wanda suka yi maraba da Annabi sai ce masa mahalan kai kai kun ya hana shi sai ce ah to abu ne wanda an yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa baka fahimci mas'alar ba faƙala sai shi ibn amrat al-ansar yake gaya wa mutumin da ya bada fatawa a kuskure yace innaha kanat rukhsatun fi awwal al-islam liman ittara ilaiha kal maitati wad-dam wa lahm al-khinzir yace ada farkon musulunci an rangwanta ta ne ga wanda ya matsu kuma bashi da halin yin aure farkon musulunci aka halatta mut'a sai ambaci haka zamanin annabin kenan sallallahu alaihi wasallam nan farko musulunci yana nufi lokacin da aka hijira domin a lokacin da ya kaso ambatan ahkam na mu'amala to sai aka rangwanta ga mutane kamar yadda aka rangwanta wanda ya matsu bai samu abinci ba naman alade naman mushe da ma jini da skarare in ya samu ya ci ya halatta amma in ba a halin wannan matsuwa da rashin abinci yana kan hanya ba bai halatta ba sai ce sun mahkama Allahu dina wa naha anha sannan daga baya kuma Allah ya gama kyautata addininsa sai hani a kayan nikahul mut'a to kaga kenan wancan bayani ya ƙara fitowa wanda Imam Nawawi da wasu malamai suka yi cewa ya zo ne bangare biyu halaccinsa bangare biyu haramcinsa bangare biyu haramci na karshe shine wanda ake fatahu makka kuma shine yawmu autas din saboda kusacinsu shine dai ya zamanto mustamir ila yawmil qiyamati don haka nikahul mut'ati jumhurul ulama sun yi ijma'i akan cewa haramun ne in ban da wani bangare cikin rafida yan shi'a su ne wanda suke ganin halaccinsa su kuma dalilin da suka ɗamfare a kayi suka nuna cewa ya halatta ayar da take cikin suratul nisa da Allah subhanahu wata'ala yace famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida waɗanda kuka yi istimta'i da su don haka sai suka fassara wanda kuka yi mut'a da su fa'atuhunna ujurahunna to ku ba su ujur ɗinsu abinda za ku ba su na wannan dan ba sadaki bane ma'ana yarjejene da kuke ku ba su ladan su na yarjejene mut'a da kuka yi fariba dole ne wanda kuka yanka wajibi ne ku ba su to sai suka dauke shi a matsayin haka sai suka ce wannan aya ita ce babbar umda wanda suka yi dogaro da ita cewa ta halatta nikahul mut'ati alhali ayar ba haka take nufi wanda malamai abin da suka ambata sun ce ayar ba haka take nufi ba siyakin ayan idan ka duba tun daga farko da Allah ya ce hurrimat alaikum ko yace ma wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kaga daga nan ne aka fara innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila aka ce kada a auri waɗanda ubanni suka aura mun ji waɗannan aya a baya sai aka jero mana waɗannan da aka kawo almuharramatu bin nasabi da kuma almuharramatu bil musahara duka aka jero su a cikin aya da aka jero su a cikin aya sai kuma Allah ya adafi sai ce wal muhsanatu minan nisa da kuma mata waɗanda suke masu aure baya halatta a aure su ai mun ji bayanin su illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai aka ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin du abin da yake wani waɗanda aka haramta muku ya halatta ku aure su ku biɗa auren su da dukiyar kuma ana ku ba su sadakin su kuna masu neman kyautata aure ne ba kuna masu neman ɓoyewa yin lalata da su ba kaga yanzu duk bina'in an ya kayin mai akan aure wa uhilla lakum ma wara'a ai asali abin da aka ambata hurmat wala tankihu tankihu an-nikah akan aure to don haka duk akan waɗannan ne aka yi gini da aka ce wanda ya halatta gare ku baicin waɗancan da aka lissafa muku a baya ku ba su sadakokin ku ku aure su sai aka ce fa mastamta'atun bihi minhunna istimta'i anan wajen ya zo shine da ma'ana wato ba wai almut'atu ba ana nufin mu'amalar da kuka yi ta aure mun gane ko zamantakewa da kuka yi ta aure kamar misali abin da yazo cikin hadisin Imam Muslim daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda da manzon Allah yake siffanta nature na mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ayya ambace su cewa fa innahunna khuliqna min dhila'in wa a'waju dhila'i a'lahu in zahabta tuqimaha tuksiraha sai ce istamta'ta bihin istamta'na bihinna wa fihinna iwaj to me yake nufi anan wajen istamta'na bihinna ba mutu ake nufi ba matan ku da kuka aura ku san yadda za ku yi mu'ashara ku yi zamantakewa da su ku yi mu'amala ta auratayya da su suna nan a karkacen dan ba za su miƙe ba to kaga nan da aka ce fa mastamta'atun bihi minhunna ai wanda kuka sami kusata da su in kun samu kusatan matan ku to sai Allah ta'ala ce wa atuhunna ujurahunna farida to ku ba su ujur ujur ne yake nufi a nan wajen yana nufin as-sadaq ana nufin sadaki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ya masa umarni a cikin suratul ahzab يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيتهن من أجورهن أنا نفي cewa irin wannan abin da ake barwa na lada na mut'a shine ake mu annabi umarni da shi matansa azwajaka kaga sai aka ce azwajaka matanka da ka aura azzauj matar da ka aura kuma musamman wannan fassarar ba za ta tafi a itiqadin shi'a dangane da mutu'a ba domin su a wajen su a wajen su wato almar'atul mutamatti'atu biha ita ba mata aure bane kuma sannan ba ku yanga bace su haka suke da wannan itiqadi in between take ba mata aure bane su a wajen su saboda sun ce babu gado mata ku tana cin gado domin Allah ya yanka mata gado kuma ya ce fariba ko ba haka bane ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين كاجا أن أنبتا سأكتي ولهن الربع مما تركتم كاجا أن ينكا مسو إن هر ما تاتي تو تنا دا غادو su kuma sun ce almar'atul mutamatti'atu biha laysa laha mirathu ba ta da gado kuma wala iddatun inna ma abin da za ta yi shine ta istibra ba za ta yi wannan zama da aka ambata tsawon idda da aka wata na kaifiyar almutallaka ba kuma sannan ita daga lokacin ya yanke automatically shikenan kowa sai gama gabansa ba a bukatan a ce an sake ta ba a bukatan wani bayani to kaga ta nan wajen sai zamanto kenan ba shi bane ake nufi a cikin ita waccan aya Allah ubangiji ya shiryar da mu to da aka nikahul mut'a yana daga cikin abubuwa waɗanda shari'a bata amince da shi ba abu ne wanda yake ba ginanne ba to malai ce al'aqdu ala al-mar'ati wa fi niyyati az-zawji talaquha ga wani kuma wanda aka dan fara da wannan mutum ya auri mata amma shi a zuciyarsa yana da nufin zai sake ta aure ne aka yi shi sahih aure ne wanda an bi dukkan sharuɗa da ake so a yi aure amma shi a zuciyarsa da nufin cewa zai sake ta me matsayin irin wannan auren misali wanda ya tafi karatu ƙasashen waje sai samu mata sai aure ta tsawon shekara ukun da zai yi matsalan yana da kudurin cewa duk lokacin da ya zo zai tafi zai sake ta misali ya je malaysia zai karatu sai samu wata kawai sai aura ita ba ta sani ba amma shi a zuciyarsa duk lokacin da ya zo zai tafi sai ya sake ta ya bar ta kasar su zama haka ne ba zai yi ba sai a matsayin irin wannan malai ce kana shekhu sayyid sabiq rahimahullahu sai fiqh sunna a shekh sayyid sabiq a cikin littafin sa fiqh sunna sai ba da wata fatawa juz'i na biyu shafi na 38 sai yake cewa ittafaqa al-fuqaha'u على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به فالزواج صحيح سيد سابق سيكي تشيوا فقهاء ويسني اتفاقي على أن من تزوج امرأة أكن دو ودي أو روة duna an yashtarta tauqita amma bai shar'anta lokaci ba ka san shi abin nan nikahul mut'ati da ma ana yanka lokaci mut'a alayki mut'a alayka da ma za a ambaci lokaci kwana biyu kwana uku kai akwai na awa ma guda daya shaf shaf idan Allah wannan ne ya raba shi da azina al-ma'jur kai akwai wani abu ma da suke kiransa al-mut'atu dawriya al-mut'atu dawriya wacce ce al-mut'atu dawriya shine mutum sama da ɗaya za su iya yin mutu'a da mata guda ɗaya sai ta ba wa kowa lokaci wai suna kiransa al-mut'atu dawriya wallahi wata ran da naga wani documentary akan report ne ma na wata gidan talabijin a kayan wata kasuwar mutu'a a Iraki a Baghdad kasuwar mutu'a ce yara marasa gata ne du a wajen wallahi za ga ga dillalan nan suna ta tsaye waje a cike dam ba abin da ake sayarwa ba mutu'ar ake sayarwa furujun nisa shine ake cinikin sa kawai akwai bacoci bacoci da aka yi dakuna dakuna kuma za ga mutum da rawanin sa da abaya ga gemu shine dillalin shine wakilin ana tayin mutuwa yana da waɗanda za a yi mutuwa da su ne lokata lokata lokata in ana so a tafi da su na kwana biyu ne ko kwana uku ko sati ko abin da ya kama da haka duk shi zai kokulla abin a bashi commission ɗinsa. sa To nan sai Sadiq yake cewa fuqaha'u sun haɗu cewa wanda ya auri wata mata amma bai sharɗanta mata tauƙiti ba in an sharɗanta tauƙiti shine ya zama mut'a ko to shi bai sharɗanta ba aure ne aka yi kawai amma wa fi niyyatihi shi a cikin zuciyarsa yana da nufin an yi tsalliqaha ba'da zamanin bayan wani lokaci ya sake ta in ya biya bukatarsa da ita zai sake ta aw ba'da inqida'i hajatihi fil balad ko kuma bayan ya kammala abin da zai a kasar da yaje alladhi huwa muqimun bihi wanda yake zaune to malamai suka ce fa zawaju sahih wannan auren ya inganta kamar yadda Sayyid Salih ya ambata to amma sai shi mawallafin wannan littafi ya ce wa khalafa al-awza'i amma fa ya sani imam al-awza'i ya saba da wannan maganar bai aminta da ita ba fa atabarahu zawaj muta'atin shi a wajen imam al-auza'i wa imam al-auza'i daga cikin magabata atba'u tabi'i shi a wajensa irin wannan din shi ma zawajin muta'atin yana daukar sa a matsayin auren mutu'a ne mutum ya auri mace amma a zuciyarsa duk da bai gaya mata ya yanka lokaci ba amma a zuciyarsa shi ya ayyana lokacin shi ma auren mutu'a ne قال الشيخ رشيد رضا يساك نقلتوا مغنى الشيخ رشيد رضا daga cikin almutaakhirun wanda daga cikin malaman Masar yana ambatawa ta'alikan ala hadha yana ta'aliki akan wannan magana ta Imam al-Auza'i fi Taysirul Manar a cikin littafin sa Taysirul Manar yake cewa hadha wannan kenan وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة tsanantawan da malamai magabata da ma malamai ‘yan baya suka yi a kayan hana auren mutu'a ya katabe man an nikahi bi niyyati talaqi ai shine yake ƙara hukuntar da a hana yin aure amma da nufin za a yi saki mun gane dalilan da suka kawo a baya na hana auren mutu'a irin nasu ne za su yi amfani wajen hana irin wannan auren yanzu an gane bayanin yace wa in kana al-fuqaha yaqulun ko da ku an samu wasu fuqaha suna cewa inna aqdan nikahi yakunu sahihan wasu suka raba tsakani wato kullu auren shi karan kansa in dai an bi sharuɗa wali sadaki shahidai adalin kuma an sami mai auren da mai aura da wanda za a aura kuma a bisa amincewarsu to in an sami irin wannan shi karan kan ƙulla auren ingantacce ne idan wa zawju at-tawqita ko da ku shi mijin yayi nufin akwai lokacin da zai rabu da ita walam yashtari'uhu fi sigati al-aqd bai shar'anta cewa zai rabu da ita ba cikin sigar da aka yi na ƙulla auren yace ko da ku wasu malamai suna faɗan haka shi imam al-auza'i yana ga cewa wannan auren aure ne shi ma na mut'a mun gane bayanin ya ci gaba da cewa walakin kitmanuhu iyyahu yu'addu khila'an wa gisha to ko da malamai sun faɗi haka sun ce auren ingantacce ne yace to koyewa wannan manufar da ya aransa za a ɗauke ta ne a matsayin yaudara za a ɗauke ta a matsayin ha'inci ko ba haka ba ne a wuri ana yin sa don arabu ne ba a yin sa don arabu to duk wanda ya haka to kaga yayi ha'inci a cikin zuciyarsa wa huwa ajdaru bil butlan min al aqd alladhi yashtaratu fihi at-tawqit ashe shi yafi cancanta ma a bata wannan auren sama da auren da aka yi shi cewa ga lokaci in an ce matar ta yarda shi mijin ya yarda amma ga lokaci kaza auren zai kare aka ce wannan lalatacce ne to ina kuma ga wanda ya kulla a zuciyarsa bai gaya wa matar cewa ni fa a zuciyata na sa lokacin da zan rabu da ke ba in har wancan mun fahimta ko in wancan ya zan batacce to kuwa logic din da ya bata wancan shi zai bata wannan kai wannan ya fi cancanta ma da a bata saboda shi ba a bata ita ta sami yarjejeniya kai ba alladhi yakunu bit taradi bayna zawji wal mar'ati wa waliha sama da auren da za a ce an sami yarjejeniya a tsakanin shi mijin ya aura ya saka ya aura ya saka daga yabe ya buƙatar sa da ita sai a ginna to in har aka ce irin wannan auren ya halatta mutum ya auri mace kuma da nufi a cikin zuciyarsa cewa bayan dan wani lokaci zai sake ta ko wata kila in ta haihu kawai zai sake ta wani shi daga ya aura shi kenan tana haihuwa sai sake ta ya san mamanta ya sauka kenan ko sai sake aurowa wata to don haka bai halatta ba wa ma ya tarattabu ala zalika min al-munkirat da abin da zai jerantu na abin kyama akan wannan mas'ala wannan duk bayani ne na kaltufa na ashak rashid rida a cikin tafsirul manar yana ta aliki akan maganar imam auza'i yace ma la yushtaratu fi zalika yakunu ala ihtimalihi ala zalika jishan wa qidaa wa ma la yushtaratu fihi zalika kuma abinda ba sharɗanta hakan a cikin sa ba yakunu ala ihtimalihi zai zamanto kenan a abin da ya tattara ala zalika zuwa ga wani lokaci kamar yadda shi ma wannan ya aura ne zuwa ga wani lokaci kaga bai zamanto ne kamar haka ba shi yasa ce bai halatta shi ga na baya ba to kaga mutumin da shi ma zai aure duk da bai sharɗanta tauƙiti ba bai sharɗanta zuwa ga wani lokaci balle ya zama mut'a amma ya yi ya ɓoye ya idmarin a cikin zuciyarsa cewa zai sake ta bayan wani lokaci to kaga shi ma ya zama wato ba ni kama maka bace bace ya ce kunna na'udu hadha sifahan ala ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan muna ɗaukansa a matsayin mutum ya yi dadiro ne a zamanin manzon Allah haka muke ɗaukan wanda ya irin haka Allah ubangiji ya dace da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladansa wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم وعليكم السلام rabon aure na rabon aure na kudi matsala ce da aka yi matsala ce da aka yi sabani tsakanin malamai saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masabi ibn qais yace khudh al-hadiqata wa talliqha tatliqa to shine malamai suke sabani wajen fassara yadda suka fuskanci abu خذ الحديقة وطلقها تطليقا to sai suka ɗauke shi a zahirinsa tunda annabi ya ce wa tsalliqaha tatliqa mujarradin karban bai yanke auren ba har sai ya ce ya sake ta wasu malamai suka ce a shi kul'i ai mai cin gashin kansa ne ba saki ba ne saboda ba shi da hukunci irin na saki in attalaku ne aka ce attalaku marwata ne fa'imsakun bi ma'arufin au tasrihun bi isa ka gance fa'imsakun ashe in aka yi na ɗaya aka yi na biyu akwai damar imsaki ya yi sakin kuma daga baya ce ya fasa ya maido ta sakin da yana nan amma ce ya maido ta amma kulli ba wannan damar to shi yasa sai suka ce tatliqan da annabi ya faɗa tandikha tatliqatan ta'kidi ne dan a nuna cewa an rabu amma ba wai at-talaqu bane ba ana nufi yace ya sake ta ba in yace ma'ana akwai daman ya raja'a kenan ba daman ya raja'a to shi yasa da auren a to ai shikenan kawai da bai tafi da matarsa bane eh bai tafi da ita bane kawai amma ta dai aminta ai shikenan in dai aminta lokacin da aka ce ga wata za a aura maka yace da ya aminta bai ce a'a ba shikenan wallahu a'lam mudibo alhamdulillah Allah sarki